والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله شيء قبل كراتم دمكي أشكين تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين نا الشيخ العلامة أستاذ الدكتور محمد الثاني عمر موسى حفظه الله تعالى وأن يو منا حنطي na 28 ga watan Shawwal watan goma hijirar musulunci alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan hudu shekarun miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu idan ba a manta ba a siffofin da malam ya kawo na malamai na Allah, siffofin malaman Allah. Mala ya kawo siffa ta farko husnun niyya, kyakkyawar niyya. Ƙarƙashin kyakkyawar niyya, sai malam ya yada zango, sai ya kawo na waƙidun niyyatu saliha, abubuwan da suke warware niyya ta gari. daga ciki ya ambaci talabu shuhurati wasi bainan nasi neman shahara da neman sai an ji motsinka a cikin al'umma daga ciki malam ya kawo talabur rif'ati wal uluwi fi duniya neman ɗaukaka a duniyance kai ma a lissafa da kai yana warware niyya sannan a ƙarshe wadda muka karanta wancan satin sai malam ya kawo mana arragaba filman sabid duniyawi ko wani abu mai kama da haka mutum ya kwaɗaitu da ya samu wani makami da abun duniya a harkar neman ilimi ƙarƙashin wannan nimalin ya ta kawo misalan sarakuna da khalifofi wanda sun samu duniya duniya ta samu sun wuce kuɗi sun wuce gurin sun wuce matsuguni sun wuce abin hawa sun wuce duk abin da ake nema a duniyance sun riga sun same shi amma sai gashi suna ina ma su ne a gurbin malam to yanzu malam ya sake dawo da mu kan mu duk abin da muka karanta zama uku da muka yi ko hudu yana da alaka ne da siffa ta farko kyakkyawan niyya yanzu siffa ta biyu malam ya ce annatu sani siffa ta biyu at-tawadu tawalu'u kankan da kai mutum ya tankwara zuciyarsa ya sunkuyar da kansa ya ɗauki kansa da sauƙi tsakanin al'umma ya ga darajar mutane ya ga ƙimar duk wadda Allah ya alaƙanta shi da shi domin tawalu'u ba yana nufin mutum ya kaskantar da kansa ba ne ya ɗauki kaskanci shi yasa wasu suke cewa ƙanƙan da kai ba kaskantar da kai ba kaskantar da kai tozarta kai ne mutum ya kaskantar da kansa shine ya tozarta kansa zai zai yi ladabi a wanda bai kamata ya masa ladabi ba zai yi kwaɗayi a wajen da bai kamata ya yi kwaɗayi ba, zai yi roƙo a wurin da bai kamata ya yi roƙo ba, ta ganin ƙasƙantar da kai ne, ba tawalu ba ba za a ce ka wani mai tawalu ne shi ka in ba da shi ma ba ya jin nauyi zai faɗa. Wannan ƙasƙanci ne ba tawalu ba ne. kaskanci an gane ko amma ƙanƙan da kai shine wato baya jin cewa ya fi ƙarfin kowa ganawa da shi ko yin magana da shi ba abu ne mai wahala ba bai ɓoye kansa ba bai nesantar da kansa da abokan rayuwarsa ba sannan bai rena abokan hulɗarsa ba duk wanda ya gaya masa gaskiya zai karɓa duk wanda ya gyara masa zai ɗauki gyara duk wanda ya ba shi shawara in ta yi kyau zai karɓa domin dama tawalu'u kishiyar girman kai ne girman kai kishiyar tawalu'u ne to girman kai kuma shi ne rena mutane idan ba kowa ne ma isa ya magana da kai ba ba kowa ne ya kai kai hulɗa da shi ba kuma ko da dalilin hulɗar ya haɗa ku sannan kuma ba kowa ne isa ya gaya ma gaskiya ba ba kowa ne isa ya baka shawara ba sai ire-iren ku kai a wayi gari idan kai duniya ta ɗaukake ka da kuɗi ne to ba ka da abokin shawara ko hulɗa ko wanda ya isa ganka sai mai kuɗi. Idan duniya ta ɗaukake ka da mulki, ya zama ba ka da abokin shawara ko hulɗa ko wanda ya isa ganka sai mai mulki ko mai kuɗi. Idan duniya ta ɗaukake ka da ilimi, ka zama kai ba ka da abokin hulɗa ko shawara ba wanda ya isa ganka sai mai ilimi ko mai kuɗi ko mai mulki. Ma'ana ne sai isassu. irin yadda kafirai suka nemi su koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya tsarkake shi ta zo wajensa akan wasu daga cikin sahabbansa da yake hulɗa da su yake zama da su ba su dace da irinsa ba yaya kana shugaba duk wani wanda ya imani da kai karkashin ka yake yana ansa umarninka ne amma kuma a ce kai ne haka za ka zauna da kowa za ka yi taɗi da kowa in tafiya ta kama da kowa za a tafi kuma kowa zai zo kusa da kai idan an zauna a kasa gane ma waye kai ɗin waye wasu waye sauran akwai waɗanda daga jaja da su ma bai kamata ma a ce suna zama ma da kake kai ka fi dacewa da manyan mutane ne inda kai shugaba ne ya zama ire-irensu kan sai sun yi iso kuma sai an musu yanga an musu maɗe kafin a ce sun samu ganinka. Shi annabi sallama saboda kwaɗayin su yi musulunci, in su yi musulunci musulunci zai amfana, da yawa za su yi musulunci sanadinsu, sannan suna da dukiya za su kashe dukiyarsu a musulunci. Sai yi tsammanin cewa a tasa, a nasa hasashen a wannan lokacin, sai cewa riba ce ta addini. inda su waɗanda ake magana a kansu irin su Abu Huraira irin su Suhaibur Rumi wannan za su yi ridda wannan manzo Allah zai bata musu rai ma ko bata musu rai dai yana ganin waɗannan sun riga sun yi nisan da idan ya ce a musu rumfa ta ire-iren su ba abin da zai dame su za su yi addinin su da haka tunda waɗannan haka suke so in an yi haka za su yi musulunci to gara musulunci ya karu Allah ta'ala matsinkayin zukata yake wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta da Allah ya hana shi wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay' وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الجاهلين sai aka hana shi shi sa annabi alaihi salatu wasallam zama mun koyi a babi na tawalu to ɗalibin ilimi gadan annabta yake ta haka ya gaji tawalu da kankan da kai da sauƙin kai at-tawadu'u min ajalli sifatil ulama'i rabbaniyyin malam yace tawalu'u yana daga mafi girman siffofin malamai na Allah, bihi nalur rif'ata fid din da tawalu'u ne suka samu ɗaukaka a cikin addini wal maqama fi illiyin kuma da tawalu'u ne suka samu matsayi a cikin wato a aljanna قال الفضيل ابن عياض فضيل ابن عياض yake cewa Allahu yuhibbul alimal mutawadi Allah yana son malami mai tawalu wa yubghidul alimal jabbara kuma yana kin malami mai girman kai wa man tawada'a lillahi warasahu Allahu alhikmata duk wanda ya tawalu saboda Allah to Allah zai gadar masa da hikima inji الفضيل ابن عياض رحمه الله قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وهو يذكر علامات العلم النافع الحافظ ابن رجب رحمه الله ينا أنبتا على مؤمن علمي من أنفاني سيتي فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد ابن رجب يناتشوا ولهذا كان من علامات أهل العلم سبد هكا نيما نادق علامو من مالمي wadda suke ɗauke da ilimi annafi mai amfani annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman ba sa gane wa kansu wani hali, ba sa gane wa kansu wani matsayi, ba sa gane wa kansu su sun kai wata daraja ko sun kai wani matsayi, wa ya karahuna bi qulubihim tazkiyata wal madah sannan suna kyamata bi qulubihim da zukatansu ba da bakinsu ba ba da bakinsu na ƙarya ba da muka karanta a baya yawa da zukatansu da gaske suke kyamatar a tazkiya tsarkakewa walmadha da yabo suna kyamatar a dinga musu taskiya ana yabon su wala ya takabbaruna ala ahadin ko malaman kwarai ba sa girman kai wa kowa wa qala ibn rajab ya ci gaba da cewa wa ahlul ilmi nafi'i kullama zadu min hadha al-ilmi izdadu lillahi tawadu'an wa khashyatan wa inkisaran wa dhulla yace malamai masu ilimi mai amfani kullama zadu min hadal ilmi duk lokacin da suka ƙara wani abu daga wannan ilimi izzadu lillahi tawadu'an to sai su ƙara kankan da kai ga Allah wa khashyatan sai su ƙara tsoron Allah wankisaran sai su ƙara karayar zuciya wa zullan sai su ƙara jin su ƙara jin cewa su ƙara jin kaskanci gaba ga Allah madaukakin sarki wa man tamakkana fihi al-ilm duk wanda ilimi ya kintsu gare shi awrasahu tawadu'an wa hadman lin-nafs wannan inji malam mai littafi ya gama magana ibnu rajab wa man tamakkana fihi al-ilm dukkan wanda ilimi ya kintsu gare shi awrasahu tawadu'an to wannan ilimin zai gadan mashi da tawalu'u wa hadman lin-nafs da nakasar zuciya da gazawar zuciya hazum min annaqs ko wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadman az-zulmu az-ziyada min as-sayyi'at al-hazmu an-naqs min al-hasanat wanda ya imani ya aiki na kwarai ranar alkiyama fala yakhafu zulman baya jin tsoron zalunci mana Allah ba zai ɗauko laifin da bai yi bai tafka mar ya lafta masa don ya sa shi a wuta wannan shine zalunci wala hazman sannan baya tsoron tawaya ba za a ɗauke daga ladansa abin da ya riga ya yi a cire shi a ware a yi masa ƙwangensa ba duk wanda ya kintsu da ilimi to Allah zai gadan mashi da tawalu'u wa hazman lin nafsi da gazawar zuciya zai rika jin cewa bai kai ba zai rika jin cewa bai kai ba bai kai ba wa qad yubalighu fi zalika ahyanan wani lokacin ma har yakan wuce gona da iri wani sa'ilin a babin tawalu kama qala ayyub ibn abi tamimah as-sakhtiyani al-ayyub ayyub as-sakhtiyani kamar yadda al-imam ayyub as-sakhtiyani al-mutawaffa am 100 wa 31 wanda ya rasu shekara ta 131 kana yanbaghi lil alimi ayyub as-sakhtiyani yace ya kamaci malami an ya ba'a turaba ala ra'asihi ya zuba ƙasa a kansa tawazu'an lillahi saboda tawalu ga Allah ya kamata malami ya ɗebi ƙasa ya zuba a kansa tawazu'an lillahi dan ya ƙara jin cewa shi ba kowa bane shi ba komai bane kaga wannan mubalaga ce mubalaga ce wajen tawalu akhrajahu ibnu abi shaybah وقال القاضي أبو, أبو يوسف قال القاضي أبو يوسف الماجر أبو حنيفة عليهما رحمة الله يتي أريد بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوها ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوها إلا لم أقم حتى أفتضح حتى أفتضح القاضي أبو يوسف يتي أريد بعلمكم الله ونسي الله دا علمكم وإني لم أجلس مجلسا domin ni da kuke gani ban taɓa zama a wani majalisi kaffo tun da nake an fihi an atawaba da nufin zan yi tawalu'u ba illa lam aqum hatta a'luha a'alwahu face ban tashi ba face ba zan tashi a wajen ba har sai na fi kowa har sai na rahuta a kansu a zauna majalisi na ilimi na tattaunawa na karatu ko a gaban malam ko tsakanin ɗalibai da nufin ni kam ba zan nuna wa kowa kuna san komai ba amma ba zan farga ba sai an zo an tashi inni alautuhu na haura musu walam ajlis majlisan qattu ko ban taba zama wani gurin zama na majalisi na ilimi an wi fihi an a'luwahum da nufin na yi fice a kansu ba illa lam aqum hatta aftadhiha fa ce ba na tashi sai da kunya sai na kunyata eh inji malam abu yusuf alkali abu yusuf eh kaga kenan ina ga wanda kullum abin da yake ransa neman fice ne yana cikin kunyata ce shi fa yakan yakan yakan samu wasu lokuta da tawali'un ne a ransa amma lokacin da kafarsa ta zame ya nemi fice to sai an jarrabe shi to ina ga wanda gaba ɗaya da neman da koyarwan duka neman fice ne ai fitina ta same shi ومن أوتي علما ولم يتواضع خذله الله يوم القيامة قال قتادة بن دعامة السدوسي البصري رحمه الله المتوفى عام 117 من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة malam yace wa man ufiya ilman duk wanda aka bashi ilimi walam yatawadha kuma bai yi kankan da kai ba khazalahu Allah yawmal qiyamah to ranar alkiyama Allah zai tozarta shi qala qatadatu ibnu da'amah as-sadusi babban tabi'in na malamin tafsiri qatada ibnu da'ama al-basri mutumin basara Allah ya masa rahama ya ce, Ya rasu shi ka ta ɗari da sha bakwai, man ufiya malan, au jamalan, duk wanda aka ba shi dukiya ko aka ba shi kyau, wa fiyaban wa ilman, aka ba shi tufafi da ilimi, mana ya samu ɗaukaka a duniya, sun malam ya tawaba, sannan sai bai yi tawalu'u ba, kana alayhi wa balan yawmal qiyamati ranar alkiyama wannan zai zame masa bone da masifa ranar alkiyama zai zame masa bone ko masifa wala ya da kullu ujubu والزهو على عالم أو متعلم إلا من قلة علم وضآلة معرفة وكساد بضاعة ما لن يتي ولا يدخل العجب والزهو على عالم العجب جيجي دكي جيجي دكي شيني الفحر دا نئمة الفحر دا نئمة جيجي دكي kana jin kana da ilimi kana jin kana da kuɗi kana jin kana da mulki kana jin kana da an gane to kana so a faɗa kana so a ma wannan kirarin kun san wasu har wawaye suke zama kuma wallahi duk cikin masu ilimi da masu kuɗi da masu mulki duk akwai masu wannan jununi wannan hauka kuma wanda baka taɓa tsammani ba suka same shi da wannan abu nan kaga mutum da tsantse amma sai kaga so yake a yabe shi akan abin da yake da shi yake a dinga ba shi labarin ƙoƙarinsa yana jin daɗi wannan nau'in na jiji da kai ko yana ganin abin da yake yi ɗin abin kirki ne Allah ta'ala baya son haka duk yadda bawa zai yi ba zai yi abin da Allah ya masa ba ko ba shi kaɗai Allah ya ba Allah ya wa kowa ta haka ba wanda ya cancanci alfahari da yi, ya gori da yi sai Allah shi kaɗai. Duk wani abin da kake da shi, duk wani abin da za ka yi, duk wani ƙoƙari da za ka yi, akwai gazawa, ta haka karma ka ɗaukan makanka, Allah ne kaɗai ya cancanci girman kai da jiji da kai. To da jiji da kai wa zahau da girman kai, a zahau a takabbur. da jiji da kai da girman kai ba sa shiga ala alimin ba sa shigarwa malami au muallim au muta'allimin ko kuma ɗalibi mai koyon ilimi illa min illati ilmi sai ta dalilin karancin ilimi in ka ga malami da girman kai ko da jiji da kai to shaida karancin iliminsa eh wannan alama ce daga cikin alamomin karancin ilimin wa da'alati ma'rifatin da kuma karancin sani da'ala shi ma qillan eh an ce shay'un da'il ai shay'un qalil da karancin ma'rifarsa wa kasadi bida'atin da kuma wato rashin darajar kayan da yake ɗauke da shi. Kasad asali yana nufin mai, yana nufin kasad a tattalin arziki a babi na tattalin arziki ko kasuwa yana nufin asara. Ko kuma duk wani abin da an masa ƙararrawa, an masa ƙararrawa amma ba a taya ba. Yadda aka ɗaga shi haka aka dawo da shi, ba a sayar ba. Wanta zama biza a kasida. wato wato abin sayarwa wanda ya kasa shiga to nan kasadu bida'a shine abin da ya dauke da shi yake dauke da shi din na dan abin da ya sani dan kadan din ma kasib ne wato wato ba mai shiga bane eh ba mai shiga bane so ba da daraja to abin da yake jawo jiji da kai da girman kai kenan wannan sufofin guda uku sun tabbata ga duk wanda yake ɗalibi ne na ilimi ko malami ne mai da'awar malinta amma bai rabu da girman kai ba bai rabu da jiji da kai ba bai rabu da alfahari ba alama ce ta karancin iliminsa alama ce ta raunin ma'arifarsa kuma alama ce ta cewa abin da yake ɗauke da shi bai daraja يقول عامر ابن شراحيل الشعبي الإمام الشعبي كان shine Amir ibn Sharahil ko suna cewa Amir ibn Sharahabil al-mutawaffa am 104 ya rasu ka ta 104 a al-Imam Sha'abi yace al-ilmu thalathatu ashbarin ilimi dani uku ne ilimi dani uku ne faman nala minku shibran wadda duk ya cimma ɗanin farko na ilimi, shamaka bi an fihi, to sai ya kura hancinsa, eh wanda ya cimma ɗani na farko sai fura hancinsa ya fara gane faɗi da mafulun bihi da wutura da kabar eh ya ɗan haddace baituka haka abba sai rawar kai malam da faɗin rai ai mu kaza ne na shine sai fara fura hancinsa da bulugul maramin a hamata yana tafiya da shi yana rawar kai a mutane ya fara gane karatu shi shamaka bi amfi sai fara fura hanci wa zanna annahu nalahu sai ya dinga zaton cewa ya samu ilimi sai ya dinga zaton ya samu ilimi wa man nala shibra sani wanda kuma ya cimma dani na biyu ya samu dani na biyu sagarat ilaihi nafsuhu ko sagurat ilaihi nafsuhu sai ransa sai ya masa sai ya kankanta masa sai ya dinga ganin kansa ƙarami wa alima annahu lam yanalhu anan sai ya fahimci cewa bai samu ilimi ba gaba fa aka ƙara amma yanzu ya zo yana ganin cewa bai samu ba wa amma shibru salis amma ɗani na uku fa haihata ai albu'da albu'da nesa nesa nesa la yanaluhu ahadun abada har abada ba wanda zai samu wannan kafa na ilimi ba za ba kure shi ba an ce dani uku ne in ka kai na ukun kan ka iso Allah kenan ina sanin komai ba za ka gushe ba a ilimi face yana karuwa kana jin baka sani ba yana karuwa kana jin baka sani ba shi wannan kaso da al-Imam Shafi yayi ya shafa da kasan da al'imamu shafi'i al'imamu shafi'i shi ma ya kasa ilimi kashi uku mataki uku gama shi na ukun ya ba shi matsayi ya ce mataki na farko shi masalatul ashbar shibir uku ne ya ce wanda man adraka shibral awwal abinan man adraka shibral awwal ya kwanta ma'amun shafi eh man adraka shibral awwal takabbara wanda ya riski ɗani na farko sai girman kai ومن أدرك الشبر الثاني تواضع wanda ya riski wanda ya riski ɗani na biyu sai ya tawalu ومن أدرك الشبر الثالث علم أنه لا يعلم wanda kuma ya tafi na uku to a nan ne sai ya fahimci bai san komai ba to an zauna lafiya ilimi ya zo kenan eh kusan iri ne amma ai shi shi al-Imam Sha'bi na biyu ne ba wannan matsayin eh a shibir na biyu ne na uku kam ai ya ya nuna ba zai ba zai samu ba kuma haka ne ba zai ba zai yi ba wanda zai iso Allah ilimi to kullun ilimi kana ƙara shi ne kuma kana ƙara fahimtar jahilcin to daga lokacin da ɗalibin ilimi ya fara yadda bai sani ba, to lokacin ya fara zama malami. Lokacin ya fara zama malami. Amma lokacin da mutum yake jin cewa komai ya sani, yana cewa ana mutafanni, ni da kuke gani na ina aiki ni mutafanni ne ne Eh, baya da za a taɓa maface mun ɗan san wani abu, alhamdulillah. a'a ba fanna ba da labari na wani Allah ya shirye ka na eh mana to ai ana iya ganewa ai ai da akwai lisanul hal akwai lisanul maqal lisanul maqal shine abin da harshe zai faɗa lisanul hal shine abin da gabbai za su faɗa to illar shine abin da ya sa na farko ake masa kallon mai girman kai dubjaggen mutum ne ma gaba ɗaya shine babu tafkeken jahiri irin wanda bai san bai sani ba bai san bai sani wani abin tausayi ne abin tausayi ne amma daga lokacin da mutum ya fara fahimtar cewa bai sani ba karatu kake karawa amma kana rena abin da ka sani kana tsoron wasu matsaloli to daga wannan lokacin ka fara shiga sahun malaman ki Allah ya ce wa kenan وكان لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي رحمه الله المتوفى عام 450 تجربة في هذا الباب مالا يتي أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي رحمه الله wanda ya rasu ga 450 ya kasance yana da tajruba yana da experience fi hadal babi a wannan babi wato babi na na tawalu'u sajjalaha bi qawlihi ya rubuta ma ya rubuta experience din da ya samu a wannan babi na tawalu shine sajjalaha ya rubuta bi qawlihi da fadin sa ga abin da ya rubuta ya ajiye wa mimma unziruka bihi min hali daga abin da zan magargade ka da shi wanda ni ne ya faru da ni min hali daga halina da ya faru da ni annani sannaftu fil buyu'i kitaban ni ne na rubuta littafi a sha'anin kasuwanci jama'atu fihi mastata'tu min kutubin nas na tattara iya abin da zan iya tattarowa daga littattafan mutane na hada littafi akan kasuwanci wa ajhattu fihi nafsi yace na kokarta raina yace na wahal da kaina a cikin lamarin wannan littafi wa kadattu fihi khatiri sannan na gajiyar da tunanina kadattu ai at'aftu at'aftu fihi khatiri na gajiyar da tunanina akan yin wannan littafi hatta idza tahazzaba wastakmala har sai da littafi ya zama tatacce wastakmala ya cika yadda nake son sa wa kittu ujabu bihi har na kusa a bani a sa ni har na kusa dinga jin jiji da kai da wannan littafi eh har har na kusa in ji ji da kaina a kan wannan littafi wa tasawwartu annani ashaddu an-nasi ittila'an bi ilmihi kaga dai jiji da kan ya zo masa fa wa tasawwartu yace har na dinga rayawa a raina annani ashaddu an-nasi ittila'an bi ilmihi ni na fi mutane tsayuwa a kan ilminsu. Istila shi ne alkiyamu bi shai'i ahsan qiyam tsayuwa da abu yadda ya kamata. Nan annas da yake nufi wato almajiran zamaninsa, malamai da ɗalibai na zamaninsa, har sai da na ji cewa na fi su ba wa ilimi hakkinsa, na fi su ƙoƙari. Hadarani wa ana fi majalisi, wani sa'ili ina nan a majalisina sai ga hadarani a arabiyani sai wasu mutanen ƙauye guda biyu suka zo min daga ƙauye, kasan kuma wani abin da ɗaliban ilimi ba su sani ba shi ne wato ba wanda yake rikita ɗalibin ilimi ko malami irin jayi. Allah. ko aikin shari'a kake yi shari'a da tafi ba da wahala ita ce ta jahilai in aka tafka wani abin ka rasa yadda za ka warware shi kawai je ga mutanen ƙauye malam su faɗo malam su biyu fa sa'ala ne an bai'in a kadahu sai suka mun tambaya game da wani ciniki da suka kulla su biyu fil badiyati a ƙauye ala shurutin suka gina wasu sharuɗa a cinikinsu su tadammanat arba'a masail wannan sharudan sun kunshi mas'aloli manya-manya guda hudu lam a'rif li wahidatin minhunna jawaban kowace mas'ala ɗaya ba san amsa da zan bayar ba sun hada kashi sun hada kashi sun ta kwarkwada na hangi abubuwa guda hudu sun fito a cikin hidimar tasu amma ban da amsa akan ko daya fa atraqtu mufakkiran yace sai na kifa kaina shine atraqtu sai na kifa kaina mufakkiran ina tunani wa bi hali wa halihi ma mu'tabiran ina ta nazarin halina da halin yanzu ni ina ta nazarin to yanzu ni mai matsayina yanzu ni mai matsayi har littafi guda ne akan kasuwanci ina alfahari da shi ina ganin duk garin nan ina ganin duk ƙasan nan ba malamin da ya abin kirki abu yu'a kamar ni yanzu ga jahilai sun zo ko ɗaya zan iya amsa musu ba yanzu me zan ce musu su yanzu tukunma me matsayinsu ina ta tunani cin mai garaje ne ko kuma in ce musu ban sani ba faƙala sai suka ce ma inda ka fi masu alnaka jawabun suka ce kawai akara maka lahu baka da amsar abin da muka maka ka ɓata mana lokaci wa anta za'imu hadhihi jama'a kuma wannan mutanen wannan garin kuma kai ne malamin su a wasu kawai na ronka al'arabu kai kai ne malamin mutanen garin nan amma abin da muka zo maka da shi baka da amsarsa wa qultu la sai na ce musu a'a ba haka bane fa qala sai suka ce wa hallaka wa sarafa sai suka ce akwai abin mamaki tare da kai wansarafa suka tafi suka washi wahan shine ajaban ko ahin ajaban laka ta ba mu mamaki ana tara ma ƙasa shek shekul islam thumma ataya man yataqaddamuhu fil ilmi kathirun min ashabi sannan sai suka tafi wajen man yataqaddamuhu fil ilmi kathirun min ashabi wajen wanda da yawa daga cikin almajirai na sun gabace shi a ilimi da yawa daga cikin almajirai na suna gabansa a ilimi suka je wajensa fa sa'alahu sai suka tambaye shi fa ajabahuma sai ya amsa musu musri'an bima aqna bima aqna'ahuma sai ya amsa musu musri'an kuma cikin gaggawa ba da irin kama kama irin nawa ba bima aqna'ahuma da kuma abin da ya gamsar da su iqna shine gamsarwa ya gamsar da su wan sarafa anhu radiyain bi jawabihi suka tashi suka tafi suka bar wajensa suna masu yarda da amsar da ya ba su hamidaini li ilmihi suna masu godiya da ilminsa fa baqitu murtabikan wa bi halihima wa hali mu'tabiran ya ce fabakitu ni kuma sai na yi jigon murtabikan ai mukhtalitan mushawishan na wato na zauna a cikin rudani a cikin rudani wa bi halihi ma wa hali mu'tabira ina ta nazarin matsayina da matsayinsu wa inni la'ala ma kuntu alaihi min al-masaili ila waqti wa inni la'ala ma kuntu alaihi min al-masaili ila waqti yace kuma ina wato har zuwa ila waqti har zuwa yanzu nan da nake ba da labari la'ala ma kuntu alaihi min al-masail ina nan akan abin da nake da akan mas'alolin ban gane ba har da nake baka labarin nan ina nan alama kuntu alai ina nan akan yanda nake da akan mas'alolin ban san su ba fa kana dalika zajira nasihatin wa nadira izatin tadallala biha qiyadun nafsi wa ankhafada laha janahul ujubi tawfiqan munihtuhu wa rushdan utitu yace fa kana dalika zajira nasihatin wannan sai ya zame mini tsawatarwar nasiha wa nadira izatin ya zama mun gargadin wa'azi ta dallala biha qiyadun nafsi abin da ke runkuda zuciya ya kaskanta da shi abin da ke ingiza zuciya qiyadun nafs abin da ke ingiza zuciyata yake zuga ne yake rura min wutar jiji da kai yace dalilin wannan nasihar da wannan gargadin sai ya kaskantar da abin da ke runkuda ne wankhafada laha janahul ujub shikenan fiffiken jiji da kai sai ya sauka fiffiken jiji da kai sai ya sauka sai ya ce taufiƙan munihtuhu ya ce wannan dacewa ce da aka min kyautarta almina kyauta taufiƙan munihtuhu wato dacewa ce aka min kyautarta wa rushdan utituhu kuma an kararwa ne shiryarwa ce aka bani to wannan mamalinta ce kai da kanka ka gane kana da matsala ka yadda kana da matsala, to ba ƙaramin rabo ba ne a malinta. Wannan halin da malam ya samu kansa har yake ba da labari, har ya ɗauke shi wa'azi da gyara a gare shi, to ba ƙaramin rabo ba Ai, kar ka yadda a ce matsalarka ta hali, halinka, kar ka yadda a ce wai sai wani ne ya gaya maka. a zamantakewa mutane ba su saba ba su saba su tunatar da mutum laifukansa ba ba za a iya ce kana da girman kai ba ba za a iya ce kana jiji da kai ba ba za a iya ce ma baka iya ba ba za a iya ce kai mai alfahari ba ne ba za a iya ba amma kai da kanka ka zama alƙalin kanka kane wa kanka bincike kane wa kanka hukunci wannan ba karamin rabo bane wa yaqulu rahimahullah wa qallama tajidu bil ilmi mu'jaban wa bima adraka muftakhiran illa man kana fihi muqillan wa muqaffiran li'annahu qad yajhalu qadrahu wa yahsabu annahu nala bid-dukhul fihi aktharahu sannan ya ci gaba da cewa ciwa almawardi ya ci gaba da cewa wa kalla ma tajidu bil ilmi mu'jaban yace kaɗan ne za ka samu wanda yake jiji da kai da ilimi wa bima adraka muftakhiran wanda yake alfahari da ɗan abin da ya gane bima adraka abin da ya riska mana ya gane wanda yake alfahari da ɗan abin da ya gane illa man kana fihi muqillan sai wanda yake da ɗan kaɗan na ilimin wa muqaffiran wanda yake da takaitacce na ilimin shi zaka same shi da wannan halin li'annahu qad yajhalu qadrahu domin wannan ya jahilci matsayinsa wa yahsabu annahu nala bidukhuli fihi aktsarahu ai wa yahsabu annahu nala aktsarahu yana zaton ya samu mafi yawan ilimin bidukhuli fihi da ɗan shigar da yayi daga ya sa kafa sai fara jin cewa ai ai ya haɗu fa amma man kana fihi mutawajjihan wa minhu mustakfiran fa huwa ya'lamu min bu'di gayatihi wal 'ajzi an idraki nihayatihi ma yasudduhu 'an al-'ujb bihi fa amma man kana fihi mutawajjihan amma wanda ya kasance fiskantar sa yake yi ilimi fiskantarsa yake wa minhu mustakfiran yana ta kokarin neman sa da yawa yana ta kokarin neman sa da yawa fa huwa ya'lamu min bu'di gayatihi yana sane da nisan bukatarsa yana sane da nisan bukatarsa yana ganin ilimi a nesa wal ajzi an idraki nihayatihi kuma ya yarda da gazawarsa wajen riskan karshensa ko ma ya sudduhu anil ujubi bihi to wannan abu ne da zai tsare shi daga jiji da kai da shi duk wanda ilimi ya zame masa haka wato yana ganin yanzu ya fara yanzu ya sa kafa kuma yana neman ya ta ya yi shi da yawa kuma yana ganin da nisa kuma yana ganin ba zai iya kure shi ba to wannan ya samu maganin jiji da kai wal ulama ur rabbaniyuna malam yace malamai na Allah rabbaniyawa hum da'iman yubduna hajatahum ila mazidin min al-ilmi koyaushe suna nuna suna bayyanar da bukatuwarsu zuwa ga ƙarin ilimi wala yaftarruna bima utu minhu ba sa ruduwa da yaudaruwa da abin da aka ba su na ilimi wala yad'una al-ihatata bihi kuma ba sa da'awa da hurin sun san komi bal sara qawlu la adri shi'arahu bari ma faɗin la'adari ya zame musu sha'ar ya zame musu shi'ar na'am wato me shi'ar alama eh take eh take iz bihi addaba Allahu nabiyahu domin da wannan ne Allah ta'ala ya ladabtar da da annabinsa hina qala yayin da Allah ta'ala yake qul ma kuntu bid'an min ar-rusul qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wala adari ma yuf'alu bi wala bikum kace ma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni ne farko na manzanni ba wa ma adari ma yuf'alu bi wala bikum kuma ban san me za a yi mun ba ban san me za a muku ba ban san ya za a yi da ni ba ban san ya za a yi da ku ba وقد صح عن الإمام مالك ya inganta daga imamu Malik ibn Anas an Muhammad ibn Ajlan daga Muhammad ibn Ajlan annahu qala ya ce idza akhta'a al-alimu la adri usibat makatiluhu idan malami ya kuskure cewa la adri musibar makatiluhu to tuni za a cimma makasarsa sai komai ya sani da an tambaye shi da an tambaye shi zai zai kokarin ba da amsa da an tambaye shi zai kokarin ba da amsa ko a zamanin yanzu nan komai ya taso sai kafa kamara sai ce a dangane da matsalar da ake ce ce ku ce a kanta zai yi bayani a kanta. Dukkan wanda yake kyamata cewa la'adari, to makasarsa a kusa take. Wa'alam anna ƙaular mas'uli la'adari, ka sani cewa faɗin wanda aka aka tambaye shi faɗinsa la'adari la ya za'u min qadarihi kama ya zunuhu ba'dul jahala wannan baya sauke matsayinsa kamar yadda wasu jahilai suke tsammani bal yarfa'uhu cewa ban sani ba yana ɗaukaka masa matsayi ne li'annahu dalilun ala izami mahallihi domin nuni yake wato akan girman matsayinsa wa kowace dinihi da ƙarfin addininsa, wa takwa rabbihi da tsoron Ubangijinsa, wa tsaharati kalbihi da tsarkin zuciyarsa, wa kamali ma'arifatihi da cikar saninsa, wa husni da sabbutuhi da kuma wato kyautata bincikensa da tabbatarwarsa. Za a fi samun nutsuwa da shi, duk wanda zai ce la'adari, to alama ce ta cewa yana da mai, yana da yana da yana da kyautata tabbatarwa wa qadru wina ma'ana dalika an jama'atin min as-salaf malan yace hakika mun rawaito ma'anar haka daga jama'a da yawa afwan wa qadru wina ma'ana dalika hakika an rawaito mana an rawaito mana ruwina ba rawaina ba ruwina an rawaito mana ma'anar haka an jama'atin min salaf daga jama'a da yawa daga magabata malamai kenan wa innama ya'nafu min qawli la adri man da'ufat diyanatuhu wanda kadai yake yake kin ya'nafu ay yakrahu wanda kadai yake kin fadin la adri shine man da'ufat diyanatuhu shine wadda addininsa ya rauni wa qallat ma'rifatuhu kuma saninsa ya karanci bi annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin domin yana jin tsoron faduwar mutuncinsa daga idanuwan mahalarta wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinin wannan ko jahilci ne da raunin addini wa rubbama yashtahiru khata'uhu bainan nasi sau da dama kuskurensa yakan shahara ma tsakanin mutane sai ya kawo fi ma farra minhu sai ya fada cikin abin da ya guje wa ya tasifu indahum bi ma taraza anhu sai ya siffanta da abin da yake ta kokarin kiyayewa a wajen mutane sai ya siffanta da shi kuma haka ne duk wanda baya duk wanda yake jiji da kai da ilimi yake alfahari da shi yake kutse yake faɗan abin da bai sani ba yake kunyar yake bai sani ba to ƙarshe idan gudun faɗuwar daraja da mutunci yake a wajen mutane to ƙarshe sai ya samu kansa kuwa a wannan matsayin bai sani ba abin da yake gudun ya same shi bai ma sani ba abin da yake ta kiyaye kada same shi ya same shi bai ma sani ba domin ana ta mar dariya bai sani sai tambayi wa ne tambayi ka ji sai ce ma ya sani tambayi za ka je na kama kame ko kuma a sa masa suna fi khilaf tambaye shi zai ce ma akwai saɓani shi ƙifaɗi ne ai to duk bai sani ba ana ce mar ƙifaɗi ana ce mar fiye khilaf ana ce mar kaza duk bai sani ba an sa masa suna kuma duk abin da ke gudun kenan yasa yake ta nuna komai ya sani kaga wani an faɗi ba nauyi kenan Allah ya kiyaye ina ga za mu takaita daga wannan gabar sai kuma sati idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara musu lada abu na fure dai abu na kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi